وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأخرجنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وفهم لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إذ وزعتك ما علمتني وانظره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعرف أنظر حسنك عبدك من الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم آه، cikin fuskar da muka faru na annabi Sulaiman da banke su bayan huda huda ya kawo masa labari inni wazat inni wazat tumra akan kamar yau roƙo wa uriya ta gina kulli shay wa la arshul azim qala sai annabi Sulaimana ya ya gaya wa wannan tsuntsu huda huda da ya kawo masa labari ya ce to sa yanzu da sannu za mu duba mu gani a sadakta shin ka yi gaskiya shi ma aka bar ka na ji abin da ka ba mu labari da shi an kunta zilar kazibi da ko kuma ka kasance daga cikin masu karya ai min hazar nau'i ko kana da sun nau'in makaryata fa haza wannan kalma an kunta zilar kazibi abu na shi da zai kaiwa matuƙa min am ka zabta fihi a kan ya ce ka yi ƙarya a cikin wannan zance da cewa ya yi saluguru a zalaɓata an ka zabta fihi to da da sauƙi sauƙi cewa gaskiya ka gaya mana ko kuma ƙarya ka yi a cikin wannan labari kaga zai zai zama ƙaryar da bai saba yin gaba yanzu ne ya yi ta amma kasancewar an kunta minar kazibi ka kasance daga cikin makaryata ka ga ba yanzu ya fara mutu har yana da abokanan kanan ƙarya wanda ya kasance tare da su to wannan kalmar ya ce abu na kuma ke kaiwa matuƙa wajen tuhuma da zargi a kan yin ƙarya saboda annabi su ne malam su kuma bai zama gaskanta shi ba kalmar kanan zuru kamar zai bincika ne ya tambayi labarin cewa gaskiya ne akwai wata mata ne wannan suna bilkisu ba zata gudu da ya kawo labarin sannan kuma da gaske da ita ce sarauniya a garin nan na sarau idan labari ya tabbata haka ne kaga mutansa ya zama gaskiya in kuma aka bincika aka samu saɓanin abin da yau da shi to ya zama bilal kazi bilal da cikin masu ƙarya sun majallahun alal ma'i sannan huda huda ya yi aikin da ya saba shi ne ma dalilin da ya sa aka neme shi baya nan ya nuna musu gurin da ruwa yake fasto kura da aka fito da wannan ruwan wartawar suka sha suka koshi wata wadda suka yi alwala a nan musulma da rinzinarsa wasannu suka yi sallaci wannan sallaka lokacin da ya halartu kuma sannan bayan annabi sulaimana ya bincika labarin ya tabbatar da gaskiyar guda-guda kataba sulaimanu kitabar annabi Sulaimana ya rubuta wasiƙa suratu surar wannan rubutu na wasiƙa shine min abdullahi Sulaiman ibn Dawud la bil kisa malikati saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man taba'a huda amma ba ala ta'alu alayya wa atuni muslimin wannan shine surar kamannin yanda wasiƙa ta kasance alƙur'ani din ya kawo mana labari ne a takaice inna hu sulaiman wannan ita ce take karantawa wa inna hu bismillahi rahman rahim wannan madala ibn wasiqa ne amma cikakken sura rubutun shine min abdullahi wasiqa ce daga wani bawan Allah mai suna Sulaiman na Biljawu Sulaiman dan Dauda ila Bilkisa da ya rubuta ta zuwa ga Bilkisa malikati saba sarojiyar nan ta birnin sabai sai yake bismillahi rahmanu rahim assalamu ala man ittaba huda amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a amma babu bayan haka fala ta'alu alayya kar ku yi girman kai a gare ni wa atuni ku zo mini musulmi da kuna masu miƙa wai ba wani jawabi ba wani sharadi kar ku yi girman kai kawai ku zo ku miƙa wuya gare ni ثم تبعه بالمسك sannan sai ya liƙe wannan wasiƙa da mulki da turaren mulki wa katammahu ya buga masa katam bi khatamihi bi zoban da khatam Sulaiman kuma qala bil hudu wa in rabbi kitabi
إذ رب كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ثم قال bil hudu hudu sannan kana Sulaiman ya ce wa tsuntsun nan na hudu hudu izhab bi kitabi hadha ka tafi da wannan wasiƙa tawa fa alkihi ilayhim ka jefa shi gare su ai bilkisa wa qawmiha ka tafi da wannan wasiƙa in ka je ka jefa wa bilkisa da mutanenta thumma tawalla anhu sannan ka juyo daga gurin su ai in sarif anhu amma kuma ba kada ka yi nisa wa qib qariba minhum ka tsaya kusa da su fanzur ka duba ma za yarfuna me za su juyo da shi na amsa ba wani ka jefa ka dawo ba saboda in ya tsaya a gurin aka tsaya kai ai za ga wanda ya je hura fitar wato hikima ya kai wasiƙar ta same ta ba tare da ta san waye zo da wasiƙar ba shi yasa ta summa tawalla anhu idan ka kai wasiƙar ka jefa mata ta ta juyo daga inda suke amma ba dawowa za ta yi ba wajen ƙariba minu ka tsaya kusa da su inda za ka ga me ake yi bandur sai ka dubo mana ma za yanki su ka me za su dawo da shi ai ma za ya tuna min aljawabi me za su yi raddi na amsa ga wannan wasiƙa a kaza hu sai huda huda ya karɓi wannan wasiƙa ya rike a bakinsa wa ataha ya je wa bilkisa da wannan wasiƙa a lokacin da ya zo mata wa auduwa junduwa dundunarta suna kewaye da ta tana fadar da ana fadanci wa alƙawar fi hijiriha sai ya jefa wannan takarda a kan cinyarta wannan mara adu yayin da ta ga wannan wasiƙa irka a da sai ta fara makarkata tana karkarwa saboda tsoro tana da rinduna da suka kewaye ta na mulki ga mayaƙa a kewaye da fadar kuma ba ta ga ɗan aike ba kuma ba wani je kafa da aka ba wa ya kawo mata kawai wasiƙa ta ga ta faru a kan cinya ta ga dole ta tsoron duk wannan shamakin da masu tsaro da rinduna da take da shi an ce wa hulluha junduha rundunar ta tana kewaye da ita kuma ba a ga wanda ya kawo wasiƙar ba ka ga dole ta tsorata an nuna mata akwai mulkin da ya fi nata sai ta fara karkarwa ta makyarkyata wa fada'at ta kaskanta kautan domin tsoro ثم وقفت على ما فيه sannan da ta samu nutsuwa sai ta tsaya ta duba abin da yake cikin wannan wasiƙa kaga ya nuna maka ita ba jahila ba ce ba wani kaje ta nemo ya karanta mata mata abin da aka rubuta tiriyan tiriyan ta karanta kuma ta fahimci abin da yake cikin sun makalar sannan sai ta faɗa da a shiga shi ƙauniya ga manya-manyan mutanenta wato ajiyoyinta da hakimanta da lawananta wanda su ne na gaban goshi a fadar قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ إني أوحي إلي كتاب كريم
قالت لأشراف قومها لتكيا ومن من ينفع دعوتها قلت يا أيها الملو يا قوة من تارن جماعة almalau manyan mutane wanda suke haifai su ne ayyuhal malau asali wannan suna na almalau daga filin mala'a ya cika ya buzaku yana cikawa ko imtala'a ya cika yamtali'u yana cika na fata an gani yau mai kuru da jahannama halimtala'a ce ranar da Allah zai ce wa jahannama shin ko kin cika fa taqulu hal min mazid to daga wannan lafazi aka samu almalu Imam Sawu yace ma'anar almalau al-ashrafu manya manyan mutane sun mu bi zalika a amma da wannan suna na almalau da annahum yamlaquna al-ayna bi mahabbatina suna cika idanu ne kallon su da farjino za su saboda irin kayan da suka jijjibga na alfarma in masu alkyabba ne da alkyabba su da rawaninsu da kuma kayan su mai tsada dole farjino zai cika ido shi yasa aka kira su da almalau ba ƙananan mutane ba ne ya ce ya ayyu almalau ya ku waɗannan jama'a maɗaukaka inni ya ulkiya ilayya kitabun karim inni ya lalle cewa ni fa ulkiya ilayya an je min kitabun wata wasiƙa karimin amma mai girma ai makatumu wanda aka buga mata stam domin duk takarda da kaga an buga stam to tana da alaƙa da hukuma in dai takarda ce ko wasiƙa ko littafi aka buga stamfi to takardar nan tana da daraja kuma tana ɗauke da muhimmin sako shi yasa ta kira ta da kitabun karimu takarda ce karimu mai girma saboda har an buga mata kitab da take ishara zuwa ga wani mai mulki inna hu min sulaiman inna sulaiman innahu bismillahir rahmanir rahim sai take to abin da yake cikin wannan wasiƙa innahu cewa shi wannan abin da yake dauke a cikin wannan wasiƙa min Sulaimana daga Sulaimanu ne, wa innahu kuma abin da yake kunshi a cikin wannan wasiƙa, bismillahi rahmanin rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Imam Sawu ya ce, a ƙa'ida ta rubutu ana fara rubuta sunan Allah ne. sai an yi bismillah hatta a zamanin jahiliya sai sun ce bismikallahum wani duk wani abu da za su faɗa to amma shi annabi Sulaiman sai saba wannan ka'ida ya fara rubuta sunansa ko a waccan sura da muka karanta ta wasiƙar min Abdullahi Sulaiman ibn Dawud ila bilqis malikati saba sannan bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba'al huda ko to imamu sawi ya kare annabi Sulaiman akan wannan abin da yake yace wa qaddama ismuhu ala al-basmala annabi Sulaiman a wannan rubutu a wannan wasiƙa ya fara gabatar da sunansa akan bismillah li anna kana fi zalika al-waqt kafiratu domin ta bulkisu a wannan lokacin ba musulma bace fa khafa sai ya tsoron an tustakaffa bismillah kar a walaƙanta sunan Allah a yi wa sunan Allah izgilanci ko an tashi ya ga wasiƙar kar a yaga sunan Allah fa ja'ala ismuhu wiqayatan li ismillahi ta'ala sai ya sanya sunan sa ya zama kaman kariya ne ga sunan Allah in ma za a yi izgilanci ko za a yi batanci to a yi wa sunan sa ba sunan Allah ba in ma za a kama wasiƙar ne a yaga ai farkon da za a fara yagawa to ya zama sunan sa za a keta ba sunan Allah ba wannan shine hikimarsa na fara sa sunansa innahu min sulaimana sannan wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayhi Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin daga cikin mazmun abin da yake kunsha wannan wasiƙa bayan innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai aka rubuta cewa Allah ta'alu alayhi kada ku yi girman kai a gare ni wa a tuni musulmi na ku zo min kuna masu yi ƙauye shi ke na iya abin da ya rubuta ba cewa in kun yi kaza kaza zai same ku in ba ku yi kaza ba kaza zai faru kawai kar ku yi girman kai ku zo ɗanku da ƙwarƙwatanku da talauniyarku ku zo ku yi ƙauye shine umarnin da ya bayar a wannan wasiƙa na'am قالت يا أيها الملأ واهمني في أمري ما كنت خاشعة الأول حتى تشهدون qalat sai ta bilkisu tace ya ayyuhal malau ya ku waɗannan taron jama'a abtuni ku ba ni fatawa bi tahqiqil ham ham ham hamzatayn al malau abtuni da tabbatar da hamzar guda biyu ta al malau da kuma abtuni wa tasiru saniyati da kuma sauƙaƙe ta biyun bi qalabi hawa wa juya ta koma wau ya ayyuhal malau waqtuni kenan ai ashiru alayya ku bani shawara shine fatawar ai a asalin hakikalin fatawa mutumin da bai sani bane yake neman sani a wajen wanda ya sani ba shine fatawa ba yana neman fatawa yana neman sanin abin da bai sani ba to a nan da ita din da su duk ba san komai game da Allah Sulaiman to ma'anar aftuni kenan ba ma'anarsa ta hakika ba ana nufin ku ba ni shawara ashiru alayya ku ba da shawara gare ni fi amri a cikin wannan al'amari na kun ji dai abin da wasiƙan nan take ɗauke da shi tace ma kuntu qadi atan amran kun sani dai ban kasance ina yanke wani al'amari ba ai qadi fi ba ba na yanke wani al'amari ba na yanke wani hukunci a ta ta shafi da har sai kun halarto rubutu inda nake domin ne da annaha kanat labibatan aqilatan domin ita bilkisu ta kasance mai hankali ce ta'arifu siyasatal umuri a wannan lokacin ta san siyasar da ake gudanar da al'amura shi yasa ma suka sallaba suka mika mata wuya ta zama sarauniya saboda tana da hankali a zamanin ta an ce ba mace mai hankali kuma daga irin lafazozin da ta yi a cikin wannan sura za a gane cewa lallai ba ƙaramin hankali da ilimi Allah ya ba su. Sai ta ce ma kun tuƙa da atan amuran, hatta ta shagu ni ban kasance ina yanke wani al'amari ba har sai kun halarto ni. An ce tana da hakimai dubu a ƙarƙashin mamlakar. Kowane hakimi ɗaya yana da lawanai dubu a ƙarƙashinsa. Kowane lawani yana da mai anguwa misali ko mai gari dubu. amma da lawanan nan da hakiman da masu anguwannin nan in ɗaya baya nan to ba za ta yanke hukunci za ta ce a jira shi watakila za mu samu shawara mai amfani a bakin kuma a haka ta tafi sa hankali amma ba za ta yi amfani da nata hankalin ko fawa da take da shi ba sai ta ji ta bakin su a ciki in ta ji shawara da ta dace da ra'ayin da ta ɗauka mai aiki da shi shi yasa ta ce ba na yanke wani hukunci an ce dukkan sunan kun halartu majalisa a yi hata ta haɗuru alu
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد
alu sai suka ce na hannu ulu kuwatin ke dai kin riga kin san mu ma'abota ƙarfi ne wa ulu ba'asin shadidi kuma masu tsananin yaƙi ne ai ashabu shikatin fil harbi mu masu tsananin ƙarfi ne a wajen yaƙi ba mu taɓa gwabzawa an samu galaba a kanmu ba wannan yana nuna cewa sun sun ba da shawara a yaƙi ke abinda wannan lafazi nasu yake nunawa yau wato ustufi da min zalika annahum asharu alaiha bil qital awwala wannan lafazi nasu yana fa'idatar da cewa su kam sun ba da shawara kawai a je a yaƙi Sulaiman awwala a farkon shawarar da ta fara kawo amma kuma ruddun amra ilaiha sai suka dawo da al'amarin zuwa gare ta sai suka ce wal amru ilaihi والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين To amma sai suka ce wal amru ilaihi amma dai shawara ta ƙarshe tana gare ki hanzuri ki duba a irin hankalin da Allah ya baki da ilimin da Allah ya miki ma za ta amuri na me za ki ba da umarni kina gare mu ma za ta amuri na bina me me za ki ba da umarni gare mu nu'iki za mu miki da duk abin da kika sai a yi shi za a yi qalat
قالت الملوك إذا دخلوا قرية أركبوها جعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون na'am qalat sai ta ce innal muluka to kun sani dai hakika sun sarakuna na duniya idza dakalu qaryata idan suka shigo alqarya suka shigo gari da sunan yaki afsaduha za su ɓata wannan gari bi takharibi da rusa duk wani abu mai amfani za su ɓata shi in dai ba sulhu aka yi ba ba mi wuya kuka yi ba kuka fita yaki aka ci ƙarfin ku aka koro ku har gida to fa in suka shigo wannan gari na ku ba kyau ita fa ta tsorata fa ganin wannan wasiƙa da kuma lafazin da yake cikin ta saboda ita wato saboda haka ita hanyar sulhu take nema kun san sarakuna yadda al'ada su take idza da salu qaryata abtaduwa in suka shigo alqarya suna ɓata ta wa ja'alu izzat ahliha azillatan kuma sai su sanya mafi darajar mutanen garin su koma kasantatu su kama sarkin ko dai su kashe ko su ɗaure a fursuna ko su bautar da shi sannan an kama sarki kan sauran mabiya su ma ai wannan hanyar ita za a bi da su za su sanya mafi darajar mutanen garin sarakuna da hakiman da dawanan da ajiyoyin su mai da su kaskantattu su bautar da su wa kazalika yafa aluna kun sani haka suke aikatawa ai mursilul kitaba wanda suka aiko maka da wasiƙa ta sulhu ko yaƙi idan baka karɓi sulhu ba ka zaɓi a yi yaƙi to ƙarshen abin da za su yi kenan wa inni mursilatu وإني مرجعة إليهم بهدية فناذركم بما يرجع المرسلون inda sun mika al'amarin gare ta sun ce wal amru ilayki yanzu tana ba da umarni yadda za a yi ta ce wa inni mursilatu ilayhim bi hadiyatin amma ku bari za mu jarraba shi shi Sulaiman bin ku gani da gaske ne labarin da muke ji shi annabi ne Allah ne ya aiko shi ko kuma a'a sarki ne azzalimi mai neman duniya hanyar da za mu jarraba shi ne zan aika masa bi hadiyatin da kyauta wata kyauta ta alfarma fala bi rukun sai na saurara da duba bima yarji mursaluna da menene al-mursaluna zakadun da na aika yarji za su dawo min qabulul hadiyya za su dawo da an karbi kyautar da suka je da ita auren jiya ko ko an dawo da kyautar da suka je da ita in kana malikan kabila in sarki ne azzalimi to zai karbi wannan kyautar dama duniya yake ne au nabiyya in kuma ya kasance annabi ne lam ya kabala ba zai karbi wannan kyautar ba. saboda me ba neman duniya yake ba saboda hankalin da yake kai kai wannan tunani basira ta nuna mata cewa to in dai annabi ne da gaske to ba zai karɓi wannan ba don kuma ko da ba irin Suleiman din ba ne ko da annabi ne talaka ba sarki ba ba mai mulki ba ba mai dukiya ba inda Allah bai umarce shi da karɓan abin hannunsa ba ba zai karɓa ba ballantana kuma annabi Suleiman abin da ya mallaka ya fi abin da ita ta mallaka shi fa duniya ya mallaka ita kuma wani yanki ne take farauta fa arsalat kudaman zukuran wa inasa sai ta aika hadimai bayi maza da mata alfan guda dubu bisa wuya daidai wa daida maza ɗari biyar mata ɗari biyar wa kamtu mi'ati labinatin min az-zahab da kuma tubalin zinari ɗari biyar tubali ba kamar burki da ake ginin ƙasa ko ka ce gulo da aka yi moli aka narka zinari aka zuba shi ne har guda ɗari biyar mukallalan bil jawahir kuma an masa dajiya an masa kwalliya da daimon wa miskan da kuma turaren miski mai tarin yawa wa ambar da turaren ambar wa gairi zalika da wani wani irin dai manyan kyauta da ake yi wa sarakuna sai ta aika ma'a rasulin tare da jakada bi kitabi ita ma da taka wasiƙa sai jawaban da ita ma a cikin wannan wasiƙa ba sara huda huda da ma huda da an ce fanzur ma za yan jiku yana ganin an shirya wannan ga abin da aka faɗa ga abin da aka aiko sai yayi gaggawa ila Sulaiman ya dawo da annabi Sulaiman yukhbiruhu bil khabar yana ba shi labarin ya kwashi duk labarin da aka yi ya ba shi fa amara annabi Sulaiman sai yayi umarni shi kuma an tudraba labinati zahid wal fidda shi ma aje a buga masa birki ko bulo na zinari da azurfa. Irin wanda ta aiko mata ita ba kwaya ɗari biyar ba? To shi yace a je a yi ta buga birki, amma na zinari da azurfa. Wa an tu sada a shimfiɗa wannan interlock ɗin zinari da azurfa. Yin maudu'i tun da gabbun da yake zaune akan kujerarsa ta mulki. Ila kis'ati faratika har zuwa fantaki tara. duk farkake daya mil goma sha shida ne ba ko kilomita ba mil irin na dawon da ya fi kilomita goma sha shida shi ne farkake daya to mil goma sha shida sauka kuma ba wai iya hanya kamar kwanta da mota ko amalanke yake bi ba mai danan kamar filin sukuwa faɗin jejin gaba ɗaya aka shimfiɗe da wannan intalokun na juna da ya wa an ya gunu haulahu ha'idan kuma a gefen wannan intalokun su gina ha'idan garu mushrifan shi ma mai tudu mina zahajuwar fidda shi ma na zinare da azurfa in aka ɗora bulo na zinare sai kuma a ɗora bulo na azurfa aka ɗora na zinare a ɗora na azurfa haka aka gine in suka shigo ba za su ga komai ba ko ciyawa ba za su gani ba sai wannan bango guda biyu da kuma abin da aka shimfiɗe na zinare da azurfa wa an yi wuta bi ahsani dawabil bari wal bahr ya ba da umarni a zo masa da mafi kyawun dabbobin tudu da kuma na ruwa ma auladi jini tare da 'ya'yan aljanu kyawawa an yaminin mai zane aka jera su a damatun wannan fagen jikin wannan katanga ta ciki wa shimali da kuma gefen hagu kuma kowanne aka yi musu ado aka zaɓo kuma kyawawa wanda suke kansu ɗaya wani bai fi wani ba falamma ja'a
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتيني الله فما آتيني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
falamma ja'a Sulaiman ai falamma ja'a Rasul akwai fa'ili da aka yi haka ban da aka isu da makuli shine Sulaiman yayin da jakadan ja'a Sulaiman ya zo wa Annabi Sulaiman bil hajjati da wannan kyaututtuka wa ma'ahu atba'uhu shi ma da mabiyansa a tare da shi wato hakimin ta ɗaya ta kayan wanda yana da lawanai dubu su ma kowane labani ɗaya yana da mai anguwarsa dubu kaga shi ma shi kaɗai ma gayya ne to yayin da wannan jaka da ya zo tare da mabiyansa ƙala ta na sulaimana da ya duba irin kyautar da ta yi ya ce a tuni duna ni bi mali yanzu ku ne za ku yi min madadi na dukiya abinda na ce muku daban na ce ku zo ɗanku da ƙwarƙwatar ku yi ƙauya kuma shi ne za ku zo min da wani abu na dukiya kama a tani Allah abinda Allah ya bani minan nubuwata na annabta wal mulki da mulki na duniya khairun mimma ata ku shi ne mafi alheri daga abinda Allah ya baku minan duniya na duniya ku duniyar kadai aka baku ita ma wani bangare ni ko an bani mulkin duniyar gaba daya kuma an bani annabta in dukiya ce kuma hatta abin da yake ƙarƙashin ƙasa ana iya tonowa na mallake shi na ban an tun da hadiya kun tafarahu ban bari dai an tun ku ne dai tafarahu da kuke farin ciki da hadiya ta kuma da wani kyauta ta ku kuma kuna ga kun yi wani bajinta kun yi wani abin a zo a gani kuna murna wai kun kawo min kyauta da fakari kun saboda alfaharin ku da kuke yi bi bi makharifi duniya da kawace kawacen duniya sai su kirji ilaihi
فلنخرجنهم بها فلنأتينهم
kuma farko irbi ilaihim إذ إليهم فلنأتينهم بجنود لا جبال لا جبال بها لا جبال لهم لا جبال بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم كارهون yace irji ilaihim falanatiyannahum bi junudin la qibala lahum biha da nukhrijannahum minha adillatan wa hum sajirun sai ya gaya wa zakata irji ilaihim ka koma musu bima a taita biyu da abin da ka zo da shi minan hadiya na wannan kyautar falanatiyannahum ka ce musu su shirya za mu zo musu bi junudin da wata rundina laƙi balalau ba su da ikon tunkara biha ga wannan rundunar ai la aqata lahum biha ba su da ikon da za su iya tunkara wannan rundunar da sunan yayi wala nukhrijannahum minha kuma za mu fitar da su daga wannan garin nasu min baladihim sab'in daga garin nasu na sab'in sun me yadda da ismi abi kabilati an ambaci wannan gari da sunan kuban kabila ta mun kakan su gaba ɗaya shi ne ka ba'u ya ka wani sunan garin da sunan kakan za mu fitar da su ina ma nake innal muluka za da kalu aya ta abdaduha wa zalu aibati aliya azillata wa qalan kayfa qalan to abinda suke gudun shi zai faru ka koma musu da wannan kyauta ta su amma ka ce ta shirya za mu zo musu da rundunar da ba za su iya tinkarar ta ba. kuma za mu fitar da su daga garin nasu na sabai azillata suna kaskantattu a matsayin bayi wani tajiru da kuma suna walakantattu ai in lam ya'tu min muslimin in dai ba su zo min suna masu miƙa wuya ba kamar yadda na nema daga gare su to kuwa su shirya su shirin yaƙi za mu zo mu yaƙe na falamma da ja ilaihim rasul bil hadiyya yayin da wannan jakada ya koma musu da kyaututtukan da aka aiko shi da shi ba a kalli ko guda ɗaya ba sai ta yi shiri da yadda za ka fito ka malum sulaimanin ruhu ya yake ta ce to ba makawa mutumin nan ba duniya yake nema ba ba talauta kawai yake ba annabi ne da cikin annabawan Allah sai ta yi shiri da alakarira a dakira ka fata abuwa sai ta sanya gadanta na mulki a cikin ɗaki guda bakwai shi da ma'anar sab'atu abuwa ne kamar sab'atu buyuti ne wato kamar ciki da falo ciki da falo ne guda bakwai na ƙarshen akwai falonsa shi ma falon da falonsa har guda bakwai dakila ƙasar ya kuma a cikin fadar nata wa ƙasar waji kuma fadar nata dakila ga ƙasar kusuri shi ma yana cikin wasu benaye guda bakwai wa abla ƙasar abuwa ba ta kukkulle dukkan wannan ƙofofin na ɗakuna bakwai ɗin da kuma benaye bakwai wa da alat alaiha hurasar kuma sai ta sanya matsara harisawa masu tsaro suka kewaye wannan fadar saboda za ta yi tafiya bai nisa kar a zo a ɗauke mata gado wata jahazar sai ta yi shiri lil mutum domin tafiya ila Sulaiman zuwa wajen annabi Sulaiman bi tanzura ma ya abu haji domin ta ga me zai umarce ta da shi akan dai a zo a walakanta ta a kashe mata mutane gara ta je ta sai kauya ta gayya zai yi da ita farta halat sai ta kiratu fi isnai ashara alif qilin cikin hakimai dubu goma sha biyu alƙilu kamar ajiya shi ne hakim ma a kulli ƙili tare da dukkan hakiminta guda ɗaya ulufun kasira yana tafar da dubban mabiya masu yawa tun da kowanne hakimi yana da ajiya dubu abinai ne lawani dubu ko da lawani ɗaya yana da mai abuwa ko mai gasi dubu ba kawo ko aka ce hakimi dubu ai abin da za su zo su ulufin kasiya yau haka ta fito banda wanda ta bari suna tsaron gari ila an qarubatu minhu ala farsakin aka ta taho da wannan luna har sai da ta kusanto annabi Suleiman gwargwadon nisan farsaki daya mil goma sha shida ya rage ta shigo sha'ira biya sai annabi Suleiman ya ji labarin aka ce to ga ta nan fata kusan قال يا أيها الملأ قال يا أيها المرء أيكم يأتيني بعرشها بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ آه، wannan kalma ta ya ayyuhal malau a nan ba irin wacce ta gabace ta bane domin wannan alkitabu li kulli man inda hum min jinni wal insi wa ghayrihim bukata ce ta gaggawa ta taso kowa ya nuna irin baiwar da Allah ya yi mana ba sai annabawan bari Isra'ila ba ba sai malaman da suke fadar ba ba sai mutum ba ba sai aljanna wa ghayrihim duk wanda yake gurin kawai wannan lafazi ya shafe shi yace ya ayyuhal bala'u ya ku taron wannan jama'a ayyukum fil hamzatayn ma taqaddama yawa ko wayyukum ko ayyukum qira'a ce sabiyya wane ne daga cikin ku ya atini bi arshiha zai zo min daga dan nan nata qabla an ya'tuni muslimina dan kafin zo mu suna masu miƙa wuya ilmun qadina kafin zo mu suna masu jawuwa gare ni ta'ina suna masu da'a gare ni waye zai zo min da shi shi aka bi ko cikin karɓan wannan gado nata qabla zalika kafin ta zo ta miƙa wuya la ba'da hu ba sai bayan ta zo ta miƙa wuya ba. domin in ta zo ta musulunta ganimar duke ta kuma haramun yanzu da bata musulunta ba to yana da dama ya dauki duk abin da ya ga dama a matsayin ganima amma in ta zo ta musulunta to kuma musulunci ya tsare jininta da dukiyarta ba dama a taba komai nata a wannan lokacin haramun ne saboda haka ce saboda an ya tuni musulmina tun kafin ai manzo Allah ya gaya mana kuntu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah وأني رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك أخذوا مني دماءهم وأموالهم yanzu aka aikata wannan sun tsare jininsu da dukiyarsu saboda haka yace wa zai zo min da gadon nan nata tun kafin su zo min suna masu yi kauya wato suna musulmi na'am قال إني من الجن على آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال إبريت من الجن sai wani ibritu daga cikin aljanu ya ce kalmar ibritu huwa alqawiyyu shadid aljani mai tsananin ƙarfi shi ya ce ya ce masa ibritu sai wani aljani ibritu mai tsananin ƙarfi yace ana atika bihi qabla an taquma min maqami ni zan zo maka da shi kafin ka tashi daga wannan wajen zama naka ya kira maqam amma majlis yake na eh aka ce kama ba ya tashi ba ya kuma yana tsayawa to amma sabanin wannan ake ne kafin ka tashi daga wannan majalisar fada taka ta mulki allazi tajlisu fihi wanda kake zama a cikin sa kaga da ce allazi taqumu fihi wanda kake zaunawa a cikin dalil qaba'i domin yin alƙalanci tsakanin mutane da tsakanin mutum da aljin da tsakanin aljanu a da kuma tsakanin dabbobi wa huwa shi kuwa zaman ah, fada na annabi Sulaimana min al-gadati daga wayewar gari ne ila nisfin nahar zuwa rabin yini in sha biyu rana ta yi shi kenan ya tashi sai kuma gobe da safe in ya fito to shi wani ibritu kuma kafin a zo kaga magana ta yi wato hazima ya ɗan fara ɗagawa zai kai dai kamar awa biyu aka kafin sha biyu rana sai yake to shi in an ba shi dama kafin dai annabi Sulaiman ya tashi daga wannan wajen zama nasa to zai iya zuwa da wannan gado na Balkis آه، وإني عليه لقوي أمين وإني حقيقة شواني لا والله قوي من قلبي عليه أي على حمله أبو صدوق وأن قلنا نعم جدا جرمان سا da zinare ne da azurfa da daimon da kuma shimfiɗu mun je mun ji sufar gajiya yawwa da ɗakuna ma a jikinsa take ka sani ina da ƙarfin da zai iya ɗauko wannan gado na aminu kuma amintacce ne alama fi da abu abin da yake jikin gadon na minar da wahiri na daimon wa gairiya ba zan sa komai a jiki ba ka san ni amintacce ne ana Sulaiman Allah Sulaiman ya ce uridu asra bin dali ina neman wanda ya fi wannan gaggawa ina neman mafi sauri akan wannan lokaci da ka dauka shi yana so yi amfani da karfi ne kuma a nan ba magana ke da karfi ba magana ce na sauri inda gashi sun kusa shigowa قال الذي عنده قال الذي عنده علم من الكتاب على آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك تركه فلما رأيه مستجرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني عن قرآنكم ومن كفر فإنما يكفر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
قال الذي عنده علم من الكتاب sai wani malami wanda yake da ilimin littafi na al-taura al-munazzal wanda aka saukar wa annabi Musa wa huwa Asif ibn Barkaya shine Asif dan Barkaya sunansa kenan shi ba annabi bane ma wali ne da cikin waliyan zamanin annabi Sulaiman qala wato kana siddiqan shi ya kasance kamar matsayin sayyidina Abubakar a wajen manzon Allah haka matsayin da yake a wajen annabi Sulaiman ya kasance siddiqi ne na annabi Sulaiman ya alam ismallahi al'azam ya san sunan Allah mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda aka roki Allah da wannan sunan yana amsawa babu sawi yace kila aka ce kana du'a da da abihi addu'ar da Asif ibn Barka ya yi a wannan lokacin shine ya zal jalali wal ikram wakila a wani ƙoli aka ce ya hayyu ya qayyu wakila qawlu ko aka ce ya ilaha na wa ilaha kulli shay ilaha wahidan la ilaha illa anta tijini bi arshiya ya ubangijinmu ubangijin kowanne abu ubangiji makaɗaici babu abun bauta da gaskiya sai kai ka zo min da wannan gado na kaga ba ba magana karfi a nan ba ba magana inni alayhi la qawiyyu amin ba kawai lafazi ne da ismul azama to sai yace ana atika bihi ni zan zo maka da wannan gado na bilkis abla an yarda da ka da zuwa kafin idan ka ya kifta ya za nazarta bihi ila shay'in in ka kalli wani abu da idan ka kafin ganin ka ya dawo a shi asali a ɗarkutun gani kabla kafin tsarkuka ganinka yartar da ya dawo ilaika zuwa gare ka idan da zata bihi ila shay'in dan kada ka kai kakkan la'abu kafin ka dawo da ganinka zan zo maka da shi fa qala lahu sai asu dan barka ya yace wa annabi sulaiman unzur ila sama ka kalli sama kawai fa nazara ila yanzu annabi sulaiman ya kada kai ya kalli sama ثم ردها سنن ثم رد بقرفه سنن سي داو da ganin sa kasa fa wajadahu sai ya samu gadan mawdu'an bayne yadai an aje shi a gaban daga kai da saukewa kai har an kawo gadan fa fi nazari ila sama a lokacin kallon da Allah Sulaiman ya zuwa sama da asu bil ism al a'zam annan ne asu dan barka yayi roki Allah da ism al a'zami an ya ce Allah bi akan Allah ya zo masa da wannan gadan فحصل كما في أبو يقتل بأن جرات هذا الأرض قدر لي ألا يجاوش تلك الأشن قصة حتى نبات هذا كنتي سليمان كو جاك بيا كله أشن قدر الله سليمان كم ما تقلوا سنة قلوا بزر أن أوكي ذنب كم تبعد mata kukkulle su ba ba suna bakwai ɗaki cikin ɗaki kuma ta taho da mukullanta ai duk da aka wani tsara ai ba za a bari kudi a can ba ta kawo da mukullanta na ɗakunan da kuma benayen da fada-fada da take ciki sai kuma ga gado a gaba annabi Sulaiman فلما رأوه تكبرا عندهم yayin da annabi Sulaiman da ya ga wannan kallo ya tabbata a wajen mustakira ai sakina inda hu a wajen qala bi hadha al-ityanu bi bihi wannan zuwa da aka yi da wannan gado min fadlin rabbi daga fadlan ubangiji na ka ji tsananin tawakkali da kuma imani bai duba wannan azumin dan barkaya ya ce shi ya zo masa daga gado ya san shi ma Allah ya roƙa ya ce haza min fadli rabbi wannan zuwa da gadon nan daga falala ce ta ubangiji na kuma Allah ya min wannan falala ne ya gudu wani domin ya jarrabe ni ai li yaktabira ni domin ya jarraba ni a ashkuru shi zan gode maka bi tahqiqil hamd da yin tabbata da alhamdu a ashkuru wannan lisani ta alifan da musan ya tabiyu alif ashkuru kenan wata tsibiya da kuma kare da ita أشكر ويقال ألف بين الرسالة والأخرى وتبكي كرا إلى هرب دولة الله يجب بين لي كذا قولي مضى أم أكبر قول بطل شيء وأن نعمة وأن النعمة تفلى لي ومن شكر duk wanda ya gode wa ni'imar da Allah ya yi masa fa inna ma yaqulu nafsi yana godiya ne baka kan yana godiya ne dan kan ai da abin ya a dalilin amfanin kansa da anna sawaba shukuri lahu domin ladan godiya da yawa Allah zai tabbata ne lahu gare shi ba zai karu Allah da komai ba dan ya gode wa Allah haka da dan ya gode wa Allah wa man kafara wa da ya butulce wa Allah da ni'imar da Allah ya yi masa to fa inna rabbi hakika ubangiji na ganiyun mawla bi an shukurihi da ban godiyar mai butulci karimin kuma Allah bai karamta ne bil ibadi ala man yakburuha da ci gaba da ba da falala ga wanda ya mutu cewa jin da ya masa kafirai duk ba sun mutu cewa Allah ba suke su bauta masa amma bai daina ba su lafiya da wadata da jin daɗi na rayuwar duniya ba ba lokacin duniya yana iya ba wa kowa gara ma ka gode ya baka lada kuma ya ƙara maka ni'imar da ya maka ƙala قال نكروا عرضها لم تركاتني أن تقول أن تكونوا من الذين لا يهتدون
قال في النبي سليمان يتي والجنوب نكروا لها عرشها ku canja mata wannan gado nata ai kai ruhu ku jirkita shi ila halin tunkiruhu idza ra'atu ya koma ga wani halin da za ta yi inkarin sa in ta ganshi wanda ita da kanta za ta ce wannan ba gadan ta ba wai yana so ya gwada hankalin da irin basira nanzuru sai mu duba mu gani aha ta tafi shin za ta shiru ila ma'rifati zuwa ka gane wannan gado am takunu min alladhina la yahtaduna ila ma'rifati ma yughayyaru alayhi ko za ta kasance daga cikin wanda ba ka iya shiruwa zuwa ga sanin ko ganewa abin da aka canja mu kasa da gidani da iktibar aqliha annabi suleiman ya yi nufin jarrabar hankalinsa ne ga wannan canja siffar gadon lima kila da hu domin abin da aka ce masa inna fi shay'an a wai a cikin hankalinsa akwai wani abu da da wani tabin kwakwalwa ka san aljanu da shekiyar karya yawa su sun faɗi karerai an ce wai kofato ne da ita kafar ta kamar na jaki ne duk za mu ji a ciki duk kuma karya ne an yi ta maganganu ce ce ku ce daga jin labarin ta da ba wanda ya santa ba su da hudu da ya ka labari a bari ba da shi a ji daga bakinsa amma wanda ya ce ai kaza ne ai an ce kaza ne ai an ce kaza ne ne to ko ma me ne ai za mu gani tun da dai ga ta tana zuwa to a cikin cece ku da tsegumin da aka yi ana cewa wai tana da ɗan tafin hankali tana wani abu kamar wanda ba ta da hankali to sai ya zo ya jarraba hankalin nata ya gani da gaske ne tana da wani abu da tafin hankali ko ba fa gayyaru sai suka kirkita wajen gado nata bi ziyadatin da yin ƙari kayan adam da da babu ya da aka kakkara au na kasin ko kuma aka rage wanda da cikin kwalle da aka yi wa gadar au zai zalika ko wani wannan ba rage ba tsari amma abin da yake can a canja maka guri a mai da shi can wanda yake can a dawo da shi ne duk da yana cikin nakiru la arsha فلما جاءت عند تقالت فلما جاءت إلى عاقل العرش قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت يا عند بلقيس تقال قول أنه سليمان قيل لها سي أكا سي متى آه هكذا أنفكي شن هكا غدنك يكي نعم bai ce a ha za a rufe ki ba wannan gadon ki ne ana ce wannan gadon ki ne za su ce eh shi ne sai ce a ha ka za a rufe ki yawa don ya batar da tunanin ka shin haka gadon ki yake ai ma'ana a misulu ha za a rufe a shin a rufe ki gadon ki misulu ha za misali irin wannan ne kaga bai nuna shi ne yana nuna kamar nasa ne shin gadon naki da zai labari kina da gadon mulki irin irin wannan ne kalin sai nace ka Allah huwa ba lalle ko kai wannan kai ka ce ma shi ne ai fa araf fa arafatu ta ta gane gadon ta ne wa shabbahat alaihi kama ta kamanta musu ka Allah huwa ba ya kawo kafu tashbihi ba ita ma sai ta mai da amsa daidai da da aka mana kama shabbahu alaiha kamar da suka kamanta mata gadan a haka za a rufiki sai ta ce ka Allah huwa ita ma sai ta mai da jawabi da kafin ta shi in domin lan ya kun alam da wani da ce a ha za a rufiki ya ce shin wannan gadanki ne walau kila haza da cewa aka yi wannan gadanki ne alatu na'am dama istifhami wanda bai zo da mu'ajil ba to dama jawabinsa na'am aula amma ya zo da mu'adin dole ta yi ta'ayyin to amma tun da cewa sai a haka za a rufiki alat ka annahu ko qala suleiman qala suleiman yace wato lamma ra'ala ma'rifatan wa ilma yayin da yaga tana da ma'arifa da ilimi irin usulubu amsa da ta bayar daidai da irin tambayar da aka yi mata dan to lalle wannan fa tana da hankali cikakke ma'arifa kenan sannan kuma bayan wannan tana da ilimi to sai ya shigo da wannan jumla ya ce wa utina ilima ya ce to alhamdulillah mu ma an ba mu ilimi min qabliya tun kafin a ba wa ita bilkisu ko kuma tun kafin zuwan bilkisu mu ma masu ilimi ne wa kunna musulmi na abin da ba ta da shi kuma mu mun kasance musulmai ne wanda suka miƙa wuya ga ubangiji annabi Sulaiman ya faɗi wannan tahaddusan bi ni'matillah domin zantarwa da ni'mar Allah wai ba don girman kai ko ya nuna kasaita ko ya nuna ya fita talauta da sauransu wa uti na ilma min qabliya an ba mu ilimi tun gabanin zuwan mulki wa kunna muslimina kuma mu musulmai ne alhamdulillah na'am wa sadda
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إلا وصدها كانت من قوم كافرين ما كانت تعبد من دون الله ما كانت تعبد من دون الله wannan jumla yace a matsayin fa'ili na wasaddaha abinda ka kabanta tana bautawa ko ma bayan Allah wasaddaha ya kanje ta an ibadatullahi ga wurin bautawa Allah inna ha kana domin ta kasance min kaumin daga mutane kafin da wanda suke kafirai kaga Allah bai ce ta kasance kafira ba kanat min qaumin kafirin ta kasance daga cikin mutane wanda suke kafirai to ashe yanzu za ta fito daga cikin kafirai ta dawo cikin mutane wanda suke musulmai wannan ishara ta cewa za ta musulmi na'am قيل لها ادخل السجن فلما أتوا أدخلوا السجن وكشفت أمس عليها قال إنه قوم مقرب من سواريخ
قيل لها أيضا ادخل السرح يا كثير متى تجديك شقوة شبه الحاجة هو تقول wani tudu ne min hujjajin abiyar na kilas wanda yake fari shafafin wanda yake kuma garai-garai wanda yake ciki yana ganin wanda yake waje wanda yake waje yana cikin wanda yake ciki ta tahu ma'u azbin kuma a ƙarƙashin wannan da da aka yi na gilas kamar tayin sai ana misali shi ne satuhun min gujali tayin ne da aka yi dabe na kwalba ko na gilas abiyar kuma fari kal shafafin wanda yake garai garai ta kawo ma'u azurin jari a ƙarƙashin wannan tayin na gilas akwai ruwan daɗi da yake gudana kamar korama tana gudu a ƙarƙashin fihi sama ko kuma a cikin ruwa akwai kifaye suna yawo in sana'ahu Sulaiman annabi Sulaiman ya aikata wannan ne ya ba da umarnin aljanu sun aikata bima kira da wuya yayin da aka ce masa inda fa kai ha wa kadamai ha ka kadamai imani cewa wai ai baurinta da kafafuwan da kamar na jaki ne a an ce akwai gashi akwai kofato irin na jaki shi ne sai to lokacin da suke ganawa da ita maza ya umarci aljanu aka ne aka aikata wannan tayin na gilas kuma aka jawo korama ta karkashi da kifaye kafin su gama gana har an gama duk da aiki ne na aljanu da shaidan to da ta zo aka ce udu kuli sara ki zo ki shiga ki shige ta wannan farfajiya wannan ma da abu da ta zo sai ta hango wannan kifaye da ruwa yana gudana ita ba ta ga gidan ba kawai ruwa ta gari da kifi saboda tsabar hasken gidan da kuma galai-galai ɗinsa hatta wasu lulata sai ta yi wasu wani ruwa ne mai zurfi min alma iba lulata min alma wa kashe ba an sa ɗaya sai ta yaye ƙaurinta sai ta ja zaninta saman ƙaurinta domin kada ya jika mata zani alal misali bi ta kuda hu domin ta kutsa wannan ruwan ta wuce wa kana sulaiman ala saririhi a lokacin annabi sulaiman yana kan gadon mulkin sa shi ma fi sadrish sar yana can gaban wannan farfajiya yana jira ta keta ta zo ina to a wannan lokaci fara'a ta kaya sai ya gano ƙaunin nata wa kadamai ha da ƙafafuwan ta hassani kyawawa sai tabbatar da ƙarya ake cewa ta wani kafar ta tana da kofato irin na jaki ƙala laha ƙala sai yake mata inna hu samu a ki sauke zani wannan abu da kike gani a ƙarau ne mumarradu wanda aka goge shi ai mamlatun wanda aka shafe shi min qawarir min qawarir da na jilas ne wato jami'i ne na qarura qawarir min fitatin ba da ruwa ta kadira wato tayil ne sarhu kenan mumarradu da aka goge shi yayi tantsi malmasu mai tantsi min qawarir wanda aka yi shi da kwalba ai na? eh baya baya sarrafuwa ismin layan sarrafu amma bukuratun da yana sarrafan ƙaruratun za ka ta min ƙaruratun amma jamfin sa baya sarrafuwa min ƙawarira ba ai ke sa alifa kuma bai yi tanwini kisra ba shi yake nuna cewa baya ismin layan sarrafu ai gujajin shi ne ƙarau ko ka ce kwalba ne wadda an haɗu da islam a ƙarshe annabi suleiman sai kira ta zuwa shiga addinin musulunci qalat
قالت رب إني ظلمت نفسي وأظلمت مع سليمان وأظلمت مع سليمان لله رب العالمين bayan annabi Suleiman wannan kalmar da aka ce wani a haɗu da Islam ba wai a farkon lamari ba ne ya yi ta mata nasiha da wa'azi yana kawo mata dalilai na samuwar Allah da kaɗaituwar Allah da kuma cancantar bauta wa Allah shi kaɗai duk yana kusa cikin kalmar wada a haɗu da Islam an san da yadda ake kira wanda ba musulmi ba zuwa shiga addinin musulunci ba magana ce guda ɗaya zo mu tafi ba ko zo ka shiga sai ka nuna masa dalilai da hujjoji da kuma cancantar kalaituwar Allah. Bayan ya gama maka wannan jawabai ta gamsu da cewa za su shiga addinin musulunci. To ƙalar sai ta ce rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi lalle cewa ni na zalunci kaina bi ibadati ga yarika da bauta wa wajenka. Amma musawai ke huwa shan shi ranar suke bauta a lokacin su mutum sawa ne. wa aslamtu ma sulaimana kuma na musulunta na mi kauya ha'ilata illa bai kasancewa ba a Sulaimana tare da annabi Sulaiman na yi kauya da jayi ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wa arada tazawujaha aka ce annabi Sulaiman a karshe yayi nufin ya aure ta yana so ya aure ta fakariha sha'arun fakariha sha'ara ta aiha sai kuma ya kyamaci wani gashi da ya gani a kaurin fa amilatu lahu shayatinun naurata sai shaidanu suka je suka aikata masa wata hoda wanda in an shafa za ta gusar da wannan gashin kuma ba zai kala fitowa ai har yanzu ana samun irin wannan hoda shi kenan shaidanu suka je suka haɗa wani kemikal ɗinsu da wani itatuwar da wani gari suka kawo masa sai wannan ka ba ta in ta shafa wannan gashin zai zube kuma ba zai kala fitowa fa'azalatu biha da kan da kaje ta shafa ta kusan da wannan gashin da wannan hoda da ta shafa wata lawaja aka kadan su da mana ya aure ta wa ahabba kuma ya so ta sosai wa aqarraha ala mulkiha kuma ya tabbata da ta akan mulkin ta na sabai din bai tuke ta ba duk da cewa ya mallaki duniya ya wadda ta koma kasar ta ci gaba da sarautar وكان يزورها في كل شهر مرة ya kasance yana ziyartar sau ɗaya a duk wata duk wata ɗaya zai kai mata ziyara wanke mu inda haka lafata ayyami kuma zai zauna a garinta a wajenta tsawon kwana uku sai kuma wani wata zai ƙara dawowa ya yi mata kwana uku kasan tafiya a wajensa ba wahala ba ne tunda yana da iska guguwa shaharun warwarwa sha wani ƙababun kuwa birki za a mulki Sulaiman. Mulkin Bilkis ya ƙare da ƙarewar mulki annabi Sulaiman. Lokacin da ya yi wafati ya bar duniya ya zama yanzu shi kenan mulkin ya watse ita ma kuma a lokacin mulkin nata ya zo ƙarshe. Ruwiya an rawaito hadisi annahu cewa shi annabi Sulaiman mallaka yayi mulki وهو ابن ثلاث عشرة سنة إلى أجل كان هو مشاهد domin lokacin da babansa annabi dauda yana sarki annabi suleiman karami ne lokacin da babansa annabi dauda yayi wafati yana dan shekara goma sha uku kuma sai aka ga shi ya fi cancanta a cikin ƴaƴan ya gaji wannan saboda ilimin da Allah ya ba shi wa mata wa huwa ibnu salatu wa khamsina sana yayi wafati yana dan shekara hamsin da uku kaga shekara nawa yake na abinci shekara arba'in ya ɗan shekara sha uku ya zama sarki kuma ya yi wafati yana ɗan shekara hamsin da uku sai yi bin jalare ne ta farko ba hana mallance ba a lilawa da mulki sarki ya tabbata ga ubangiji da babu karewa ka da wannan mulkin in ba haka ba mulki da zasu da imana ai ba za ka taɓa tunanin zai kare ba to Allah shi kaɗai ne man la kirki ba a dawami mulki wanda babu karewa ga dawami mulki ba ko duniya ta kare to mulkin Allah yana nan bai kare ba sai kuma wanda Allah ya sanya su a cikin mulkin sa wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira alhamdulillah